أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna laraba wanda yau 28 ga watan rajab hijira 1443 wanda ya daidai da yau mu da takwas a lissafinmu na Najeriya, lissafin ƙasashen waje su ne da tara, mu kuma yau da takwas, sun riga mu ganin wata da kwana ɗaya. Yau sun gani mu kuma aka ce nan ba a gani ba ba aka ce ba za ma a gan shi ba kwata-kwata. Da haka mu yau ishirin da takwas. Su ga watan ba? To wa nan da ku ranar da ake cewa ba a ga watan ba ranar washe gari muka gan shi nan ɗirke ke ya fito. to lissafin sarkin sakkwato sarkin musulmi shi yau 28 yauwa shine lissafin su na gwamnati yauwa to da haka muna roƙon Allah ka mana gyara ba kuma ta ba mun sha baba ranar da aka ce ba yauwa 30 ga wata ba za a ga wata ba aka suka kuma muka ga wata nan rangade da har muka tashi nan ana ganin ana ganin wata na'am yanzu dai kan mu ci gaba da wannan maganar mu shiga karatu kai tsaye dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku a yau wata biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam yau wannan shine halka ta arba'in da bakwai kenan muna magana akan fassarar salati ibrahim sau da haka ma'anar sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka ce Muhammadu din nan alaihi salatu wassalam sadaka muna magana akan wannan mun yi magana akan sunansa Muhammadu alaihi salatu wassalam kuma mun fara magana akan sunansa Ahmadu alaihi salatu wassalam amma Muhammaduhu sallallahu alaihi wasallam amma ababan yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'at tazo jami'atan tana mai tattarowa lijami'il mahamili daga baki ɗayan yabo allati ya taƙasaru an ha kullu hamidin wadda dukkan wani mai yabo yake taƙaita an ha gabarin iyakance ta duk wani mai yabo komai iyawarsa to ya taƙaita gabarin wato ya iyakance sai ce ga ga iyakarta a wani hannu na zukuru laka ba'aba siyagi tilkal mahamili a wato irin yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaban Allah kenan yadda yake yaban Allah mahamidin nan ana magana akan yadda shi manzo Allah sallallahu yake yaban Allah da aka ce shi Ahmadu ne ko to yafi kowa yaban Allah to shine malai yace zamu zo maka da shashin sigogi na allati hamida biha rabbahu ta'ala wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabi ubangijinsa da ita wannan yaban rawat tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito an amirul mu'minina daga sarkin mu'minai sayyidina ali ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara masa dai girma wa fuskar sa kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya daga kansa daga ruku'u qala sai ce sami'a Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du alayhi salatu wassalam in ya dago daga ruku'u yana faɗan haka sami'a Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya bi shi rabbana ya ubangijin walakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka mil as-samawati wannan yabar ina so ya cika sama wa mil al-ardi ya cika ƙasa wa mil ama bainahuma ya cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa mil ama ma shi ita min shay'in ba'du Allah duk abin da ka so ya cika bayan waɗannan abubuwan to shi ma ya cika su to fa wannan ba ɗaya yake da guda ɗaya ba duk abin da aka ce a cika dinnan Allah zai cika su ina ba ta hambayi ba yasa idan ka je kana salati in sigar salati na da nake yi ta fifici taka to fa ba wata magana in ta haɗo adabi to fa ladan da za a bani ya kera wanda za a baka kai sai kai salati ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim sai ka faɗa ka ni kuma sai nace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim sai nace mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd to fa abinda za a banda abinda za a baka ba dai ba an bayyana ni da nayi salati kai salati ɗaya kai tak za a maka goma kai kuma da kai salatin sai ka ce Allah ya ninka ta cikin sama da cikin ƙasa da cikin abin da ke tsakaninsu kai da cikin abin da Allah ya so ba wa'annan sama da ƙasan da tsakaninsu ba ma diya suka su da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tuna na wanda naka ba ɗaya ba an fahimta wannan haka manzon Allah ya koya mana sallallahu kafin yan bid'a su zo su rikita al'amarin yan bid'a da sunan sunna kafin su zo su hargitsa al'amarin wato wannan ta zauna tana tasbihi matar annabi sallallahu alaihi wasallam ikhaluha sayyida juhriya ta sa marmaraye kaga tarbi kenan ta sa marmaraye da yawa a gabanta tana tasbihi tana ajiya tana tasbihi tana ajiya to amma ita mai siga daidai take yi ko subhanallahi wa bihamdihi ta ajiye subhanallahi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam har ya je ya fita ya dawo ya tadda ita tana tasbihi ne yace tunda na fita na dawo abinda tace ai abinda nake gani sai ce to na faɗi wasu kalmomi guda hudu bayan na rabu da ki da za a auna su da wannan naki da kika yi to da na yarin da yesu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati kalimati ɗaya ne tasbihin subhanallahi wa bihamdihi kaga kwa ɗaya ne to amma sai aka ce adada kaza wa kaza wa kaza wa kaza kai kuma da kazo sai kace ta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi so da haka sai kai guda dubu goma da kai guda goma ni kuma sai na zace subhanallahi wa bihamdi adada kalki to subhanallahi wa bihamdi adadin halittarsa to halitta Allah dubu goma ne to kaga guda ɗaya ne amma ya wuce ya fi naka dubu goma dan adadin halitta Allah ya fi dubu goma to an aka irga halitta Allah gaba ɗaya sai aka ga adadin su sosai a bada ladan mu wannan kai kuma sai a irga nawa kai guda dubu goma kai sai a baka ladan dubu goma an fahimta wannan imamu shaukani a cikin amin a cikin tufatul zakirin da ya kawo wannan hadisin sai ya ce wannan yana nuna cewar wanda bi ya yi tasbihi ko wani zikiri ga Allah ya ce Allah ya yi shi adadin abu kaza to Allah zai to ni sai nake salatul fati sai nace Allah ka ya hakka qadarihi wa miqdari al-azim kai kuma ya kaje kai wani wanda ba nan ba duk salatin da kai duk salatin da kai yana cikin kadarin annabi kowane iri kayo shi a matsayin annabi yake haka ne duk salatin da kai kaga da salatin Allah tabaraka wa ta'ala da salatin mala'iku da salatin halitta da suke wa annabi dukkansa in an tattare shi yana cikin matsayin annabi dan matsayinsa ne to kai da ka tashi sai ka ce a yi matsayin annabi to da salatin Allah tabaraka wata'ala sannan da salatin mala'iku sannan da duk salatin da aka taɓa yi wa annabi sallallahu alaihi kowaye ya yi shi a cikin mutane tun daga farkon halitta zuwa yau zuwa a natse kiyama yana cikin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kana wato kai naka ya auni wannan salati to ka ga yadda za ka kamo salati ba haka kawai da molanka da molanka aka ce tafi kowane salati ya ba da molanka ba da ilimi ne duk wanda ya kai salatin Allahumma salli ala Muhammad adada ma fi ilmin lahi salatan da'imatan bil wa mulkin lahi sai Allah ya yi yadda ka ce din da yayi sa nake matsayin annabi ne abun salatin naka ya zama matsayin annabi an dade mai an dada ta kai Allah ka dada kuranta annabi ka dada yabansa ka dada masa kirari ina so kirarin nan ka yi shi adadin abin da yake cikin iliminka salati madawwami dawwamar mulkinka haka ka faɗa salatan da'imatan bidawami mulkin layi haka ka faɗa to da ka faɗa sai Allah ya yi matsayin waye kenan matsayin annabi ni kuma duk da kuka gama sai na zo na ce Allah to i salatin ni kuma iya matsayin annabin a gurinka da Allah duk salatin ku ba ya shiga ba gaba ɗaya salatin ku da kuka ba ya shige ba ya shiga cikin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to nawa ya guna a ilimi ba ba a molan ka kwarai kuwa wallahi duk wanda ka je kai ka je kai in zauna ni wannan kwaya ɗaya wallahi shi ka to in kana so mai rigenge to to ne kai ma ka biyo ni mu tafi amma wallahi duk ka je kai adada adadan ka gama matsayin annabi in nazo sai in ce Allah kai salati hakka kadari yomi idariyal kadari a tsaya iya nan ba ba mu kidaru ba shi ko mu kidaru abinda Allah zai wa annaba kiyama wanda ila ma la da hayata wanda abubuwan da Allah zai tayi mai na na tajalliyatu na haske da waye a kiyama zuwa abada shi kuma shi kace shine mu kidaru shi kamar wannan kadaru matsayi kenan mu kidaru kuma wancan an je lahira abinda za a tayi mai to ka hade azal da abada fa duka ka hade kace a cikin salatu fati ba an fahimta to abinda muke ji na zauki da soyayyar manzo Allah ta sa haka kawai ne ai ba haka kawai ba ai ba haka kawai ba an fahimta shi yasa in ka taho an yi wannan tafiyar da kai shikenan balil halam kuma baka taho ba dai akwai matafiya wanda sun tafi shikenan sai ka taho ba wani abu da za a fata na ba ta amfani amin To, warawa Muslimun wa Abu Dawud, والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم يكسن سنجدك كانت دقى ركوع ينشوى اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثنائي والمجد أحق ما قال الأبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فقوله صلى الله عليه وسلم ما ليس فدع النبي صلى الله عليه وسلم وملء ما شئت من شيء بعد cikin abin da ka so na wani abu baya to ya shimilu ya taro ma wara a samawa ce abin da ya ketare sama shi annabi ya sani sallallahu alaihi wasallam yau tun da ya ji ya ga mawara a samawati wannan sammai ya kece su ya wuce su min alami sidrat daga alam na sidratul muntaha wal jannati da alam na aljanna wal kursi da kursi wannan duka alamomi ne malam wato alamomi ne na ma'ana al'awalim ne na ma'ani wanda wato abin ba a cewa komai sidratul muntaha din aljanna kursi wa ma hawaku da abin da suka taro wal arshu da al arshi wal arshi kenan da al arshi adafi akan min alamis sidrati wa ma hawahu da abin da al arshi ya taro min al awalimi na daga alamomi wa alamin lawhi da alam na lawul mafus wal qalami da al qalamin qudra wal kitabi da littafi wai shi ma ba'aru ya taro abin da ke bayan wannan mimma ya sha'ullahu ta'ala daga abin da Allah ya so waya kalu'uhu kuma zai halice shi. Falam ya turuk sayyidana Muhammad ko falam ya turuk sayyiduna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam mawdi'a zarratin min as-samawati wala fil ardi wala ma bainahuma wala ma wara'ahuma min al-awalimi kulliha illa wa qad mala'aha bi hamdillah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar wani gu da kiyashi zai tsaya ba a sama yake gurin ko a ƙasa yake ko a tsakanin sama da ƙasa ko a bayan sama da ƙasa na daga duniyoyi ga baki ɗaya face annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya cika ta da yabon Allah da godiya gare shi wa husnul sanaya alaihi subhanahu da kyautata kirari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba za ka kamo shi shine Ahmadu a wajen yabon Allah ya kere kowa ya kere kuwa saboda babu wani guri da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ko a sama ko a ƙasa ko a bayan sama da ƙasa ko a tsakaninsu ko a ina ne face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika shi da yaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka amin fa huwa haqqan ahmadul hamidina li rabbil alamin tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yafi duk wani mai yabo annabi Muhammad ya kere masa wajen yabon Ubangijin tarikai. Wani bin Abbasin, radiyallahu anhu wa ƙal, an garwa daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda ya ce, Kana Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallam, idza qama min al-layl qal annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da dare sai ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna ya ubangiji kai ne wato wanda wato kake kula da lamarin sammai da lamarin kasai wa man fihinna da wanda suke cikinsu walakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka anta nurus samawati wal ard Allah kai ne hasken sama da ƙasa wa man fihinna da abin da yake tsakanin cikin su walakal hamdu Allah dukkan yabo ya tabbata gare ka anta malikus samawati wal ard wa man fihinna kai ne sarkin sama da ƙasa da wanda yake tsakanin su walakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka antal haqqu ya Allah kai ne gaske wa wa'adukal haqqu alqawarinka gaske wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gaske wa qawluka haqqun fadinka gaskiya wal jannatu haqqun aljanna gaskiya wan naru haqqun wuta ma gaskiya wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haqqun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma gaskiya wasa'atu haqqun tashin alkiyama ma gaskiya alhadisa ka karanta hadisin da tsawon sa falaqad hamidallahi ta'ala hamdan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi Allah yabo yaliqu bi qayyumiyati da ya dace da qayyumiyar ubangiji allati la nihayata la wadda qayyumiyar nan ba ta da ƙarshe wa hamidahu hamdan la'iqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi Allah yabo wanda ya dace bi nurihi da haskensa allazi bihi wanda da wannan haske ne a zaharar samawati wal arda Allah ya bayyana sammai da kasai min zulmatil adam daga duhun bawu wa hamduhu wa hamidahu ya gode wa Allah hamdan yabo la'ikan mai dacewa bi maqami mulkihi da maqamin mulkin Allah allazi shamula samawati wal ard wanda ya taro sama da ƙasa wa man fihinna da kuma ko shamila kenan wanda ya taro sammai da kasai wa man fihinna da wanda yake tsakaninsu wa amidahu hamdan ya yabi Allah yabo ya liku bi wujubi wujudihi wanda yake dacewa da wajabtin samuwar ubangiji wa huwa al-haqqu subhanahu shine Allah gaskiya subhanahu wataala a fa ma'ana Allahumma rabbana wa lakal hamdu ma'ana Allahumma rabbana wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa man fihinna ai laka lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka hamdan yabo ya liku bi qayyumiyatika da ya dace da qayyumiyarka allati la yuhidu ilman biha illa anta wanda ba wanda ya kewaye da sani da ita sai kai wa hakazal mahamid hakanan yabbai ba da zalika bayan wannan hiya ala hadal minwali suna kan wannan gwadabi wa hadha min babil hamdulillahi ta'ala wannan kofu wato daga babun yabo ga Allah ta'ala kenan ala kamalatihi zatiyati afsa kamalarsa ta zati wa sifatihil aliyati da sububinsa madaukaka wa hunaka alhamdulillahi ta'ala wannan bangaren wannan kenan yaban Allah afsa zatinsa muqaddasa da sufofinsa madaukaka to akwai kuma yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ala birri afsa kirki da Allah yawa annabi wa ihsanihi da kyautayinsa wana walihi da tagomashin da yayi masa wana ama'ihi da ni'imominsa Allah ci la tu'addu wala tusa wanda ni'imomin nan na Allah ba za su kidayu ba ba za a iyakance su ba wala tuhaddu ba za a yi musu iyaka ba wala tustaqsa kuma ba za a iya iyakance su ba wa min mahamidihi alan ni'am yana daga yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah bisa baye baye da yayi masa aljami'atu da'ima wanda suke matattariya mai madawwamiya ma rawahu ashabus sunan wal imam ahmad an abi umama radiyallahu anhu qala abinda ashabus sunan suka rawaito da imam ahmad daga abi umama Allah ya kara masa yadda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zalata sai ya kasance idza rufi'at ma'idatu in aka daddaukaka wato tire abin abin zuba abinci aka dago gare shi yani da'ama yana nufin abinci kala sai yace alhamdulillah hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi alhamdulillahi allazi kafana wa awana gairu makfiyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaganan anhu rabbuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka daga mashi wato abinci to abin da yake faɗa kenan wa qawlu gairu makfiyin ko mukfi imma bi raf'in gairu din ka ce gairu makfiyin ala annahu khaburu khabarun cewa labari ne na rabbana din nan allati fi akil hadisi wanda tazo a ƙarshen hadisin sai ka ce rabbuna kenan yawa wala mustaganin anhu rabbuna sai zama shi gairu din ya zama khabar ne wal ma'ana ma'ana rabbuna gairu muhtajin ila da'ami a ubangijin mu ba mai bukatuwa ne zuwa abinci ba tabaraka wa ta'ala wa rabbuna ma'ana la yukfaru ubangijin mu ba za a wato kafirce mishi a butulce mishi ba ai la yujahadu fadluhu ba za a musa falalarsa ba wala muwadda'in ai gairu matrukin wani abun bari ne mai alhamdu daga yabo was sana'i da yabo bal bar dai laul hamdu da'imu shi yabo madawwami ya tabbata gare shi wala mustaghara anu ba a wadatuwa ga barin Allah bal kulluna fuqara'u ilai kowannen mu yana bukatuwa zuwa ga Allah mutajuna ilai muna bukatuwa zuwa gare shi fi kulli shay'in a cikin kowane abu قال العلامة المناوي مالم مناوي yace wa in sahhatir riwayatu bi nasbi gaira idan riwayar da aka rawaito da yi wa gaira nasaba in ta inganta fa huwa sifatu sifa ce ta hamdan din nan da aka ce wato alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi alhamdulillah alladhi kafana wa awana to gaira sai zamo sifa ce ta hamdan din ta ay hamdan gaira makfiyin bihi wato godiyar da ba za mu isu da shi ba ma'ana ba za mu iya isuwa da shi ba mu kai mutukar yadda ya kamata a yabi Allah tabaraka wa ta'ala bal na'udu ilayhi maratan ba'da maratin ko mu ce yau mun koshi mun mun yabi Allah shikenan abin ya tsaya haka a'a za mu koma wa godiyar Allah lokaci bayan lokaci wala natruku alhamda laka ya rabbi ba za mu bar yabo gare ka ba ya ubangiji wala nastagni anhu ba za mu wadatu gare shi ba fa yakunu sai lafazin rabbana ya zama lafzu ha lafazin da sai zama mansubun alal nidai sai a ce wala mustaganan an wa rabbana mana ya ubangijin mu sai ya zama an kira ubangiji kenan wa qala allama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummatahu jawami alhamdi lillahi ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu al'ummarsa matattaran yabo gare shi madaukaki waragabahum bilalika manzo Allah ya kwadaitar da mu kan godewa Allah wa min hada yana daga wannan ma ja ana bi umama radiyallahu anhu qala daga abin da yazo daga abi umama Allah kara masa yadda yace ra'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani wa ana uharriku shafate shafatayya ina motsa labbana fa qala li sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ni bi ayi tuharriku shafatayka da me kake mun motsa labbanka ya aba umama ya abu umama fa qultu sai nace azkurullah ta'ala ya rasulullah zikiri nake faƙala sai manzo Allah yace ala ukhbiruka bi aktsara wa afdala min zikrika bil layli wannan bana baka labari da mafifici daga zikirin da kake yi ba dare da rana bana baka labari qultu bala rasulullah nace a bani ya baki Allah qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace taqulu ka ce subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi mil ma khalaqa subhanallahi adada ma fil ardi was samai subhanallahi mil ma fil ardi was samai subhanallahi adada ma ahsa kitabu subhanallahi mil'a ma afa kitabu subhanallahi adada kulli shay'in subhanallahi mil'a kulli shay'in alhamdulillah adada ma khalaqa walhamdulillahi mil'a ma khalaqa walhamdulillah adada ma fil ardi was samai walhamdulillah mil'a ma fil ardi was samai walhamdulillah adada ma afa kitabu walhamdulillah mil'a ma afa kitabu walhamdulillah adada kulli shay'in walhamdulillah mil'a kulli shay'in anan zamu lura sahabbai Allah ya kara musu yadda suna yin zikirin su wanda wato su ne suka ɗaukar wa kansu cikin zikirai da aka rawaito ma'asurai to sukan ɗauka su ta yin wani kamar da muka gari wayan abu musa al'ashari yana yawan la haula wala quwwata illa billah shi kuma wannan sahabin abi umama gashi ya zo ko dai da tarbi ko ba tarbi amma dai yana ta motsa labbansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gani yace wai me kake yi ne kake motsa sai yace zikiri nake sai yace to bana baka zikirin da wannan zikirin da kake yi idan wuni kai dare da rana kana yi wannan in ka faɗe shi zai auni ladan wancan sai yace aban sai ya bashi wannan abin da zamu da lura da shi zikirin da ya ɗaya ke da adada da mila to ɗaya ne amma sai a ce adadin kaza adadin kaza cikin kaza adadin kaza kaga kwaya ɗaya ne amma mai ɗayi an fahimta wanda ka tattaro adadi kaza adadi kaza to da ka faɗa Allah zai yi adadin to wanda ya kwaya ɗaya ko kwaya dubu kai kuma ka wuce shi adadin da ka nemo ya fi dubu ɗin na ba ta an fahimta ya ce subhanallahi adada ma khalaqa tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta to nan Allah shi ya san nawa ne adadin abin da ya halitta to sai a maka tasbihi a baka ladan tasbihi adadin halitta Allah subhanallahi mil ama khalaqa to tsarki ya tabbata ga Allah cikin abin da ya halitta duk abin da Allah ya halitta ake cika shi ruwa da meye da meye adadin sa subhanal adada ma fil ardi was samai tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ke sama da ƙasa. Subhanallahi mil ama fil ardi was samai. Tsarki ya tabbata ga Allah cikin abin da ke sama da ƙasa. Subhanallahi adada ma a saki tawu. Tsarki ya tabbata ga Allah adadin abin da littafin Allah ya taro. Subhanallahi mil ama a saki tawu. Tsarki ya tabbata ga Allah cikin abin da littafin Allah ya taro. Subhanallahi adada kulli shay. Kai tsarki ya tabbata ga Allah adadin komai. akwai abin da abu ne amma ba halitta ba ne tunda ta halitta haka ce to akwai wani abin da abu ne ba halitta Allah ba ne yanzu sunayen Allah duk shai'u ne amma ba halitta ba ne arrahmanu arrahimu almaliku wannan duk ba halitta ba ne to nan ya taro su duka an fahimta kullu shay adadin kowane abu subhanallahi mil a kulli shay sarki ya taba cikin kowane abu alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata adadin ma kalaka adadin abin da ya halitta wai alhamdulillah mil ma kalaka cikin abin da ya halitta alhamdulillah adadin ma fil ardi was samai haka dai ita ba alhamdulillah aka yi mata wannan to idan ka faɗa so ɗaya wannan aka karɓa aka yi maka wannan adadin in ya je kiyama ba za ka shiga wuta ba wannan ƙwaya ɗaya in ka je da shi kiyama ba za ka shiga wuta ba wallahi ina ba ta hanbari sau da haka zan biya ana biya wa subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi mil'a ma khalaqa subhanallahi adada ma fil ardi was sama'i subhanallahi mil'a ma fil ardi was sama'i subhanallahi adada ma a hafa kitabuhu subhanallahi mil ama a hafa kitabuhu subhanallahi adada kulli shay'in subhanallahi mil a kulli shay'in alhamdulillahi adada ma khalaqa walhamdulillahi mil ama khalaqa والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء الحمد لله الله كربا منا آه آمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم وند دي يتي الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده wanda ya faɗi wannan salasa marratin su uku fataqulu al-hafaza masu rubutu al-kiramul katibun masu rubutu sai ce rabbana ya ubangijin mulanu sunu kunha ma qaddasaka abduka hadha ba za mu iya kyautata iyakance abin da bawanka ya tsarkake ka da shi ba wannan wahami da ka yabe ka wa ma nadiri kaifa naktubuhu ba mu san yaya za mu rubuta ba fayuhillahu ilayhim sai Allah ya wahayi gare su aliktubuhu kama qala ku rubuta kamar yadda bawa na ya faɗa mala'iku za su ce wannan ba za mu iya rubuta ladan ba eh wannan ladan ya fi karfin mu ya ubangiji ba mu san yaya za mu rubuta ba sai Allah ya ce eh ba za ku iya ba kawai ku rubuta kalmar da ya faɗa da yawa ku rubuta a wajen ni na san me zan ba an bayin da to sai mu faɗa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده طب وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما من أن أعرابيا wani mutumin ƙauye ƙala ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da manzala sallallahu alaihi wasallam allimni du'a ya rasulullah alayka salatu wasallam ka koya min wata addu'a la'alla Allah an yanfa'ani bihi wanda Allah zai amfane ni da wannan addu'a wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce kul ka ce Allahumma lakal hamdu kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu Allahumma lakal hamdu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu rawahu al-bayhaqi wannan hadisi Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi eh walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin amin na'am